wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakan ta taba faruwa a lokacinsa ya ce to wanda yake idi to zai iya yin sallar azhar a gida ba sai ya zo juma'a ba ya ce amma mu za mu yi juma'a za mu hada za mu yi idi kuma za mu zo mu yi sallar juma'a to muna daga cikin wanda muka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun yi sallar idi da safe kuma gashi za mu sallaci sallar juma'a Allah ya karba mana muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda shine yake sarrafawa da kuma jujjuya watanni da kuma ranaku muna godewa Allah madaukakin sarki bisa ni'imominsa manya-manya tsira da abincin Allah su ƙara tabbata ga mafi alherin wanda yayi sallah yayi azumi yayi dawafi a ɗaki mai alfarma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi da kuma waɗanda suka bi shi da kyautatawa ya ku yan uwa musulmi ya kamata mu yi lura game da irin wannan sauri da gudu da waɗannan ranaku da darare suke yi lalle ko shakka babu a cikin abin da muka gabatar na wannan ibada ta ramadan akwai abin da ke ɗauke da wannan babban darasi na irin yadda rayuwa take gudu da yadda al'amura suke shuɗewa kamar yanzu ake hasashen nan da lokaci kaza za a ɗauki azumin watan ramadan aka zo aka shiga cikin watan Ramadan an yi ɗaya kankace mai aka yi goma ana goma nan ana shiga na sha ɗaya sai ka ji an tafi ashirin daga ashirin da ɗaya kuma gashi jiya an yi har guda ashirin da tara wannan yana nuna maka yanda ranaku da darare suke sauri suke kuma wucewa ya ku ‘yan uwa musulmi ku sani cewa shuɗewar darare da wucewar yininnika ana ɗibar wani abu ne daga lalitar kwanakinka daga lalitar shekarunka yanzu wannan kwanaki da suka shuɗe guda ashirin da tara, an yi deducting an cire su daga cikin lissafin kwanakin da za ka yi a duniya sannan kuma wannan shuɗewa ta watanni da kwanuka da darare to ka sani ana nannaɗar wato ayyukanka a cikin waɗannan kwanaki ne na alkhairi ko kuma kishiyar haka takaddun mala'iku suna nan suna ta nan nada da yin rikodin ɗin aiki na da aikin kaɗan uwa kamar al'adar waɗannan kwanaki suna da saurin zuwa suna da saurin wucewa yanzu da an gama sallan nan ba da ɗan lokaci kaɗan kuma za ka ji an fara lissafin saura wata kaza ramadan ya sake zagayowa in ya zo ɗin kuma karkakanka farga ya sake shudewa lalle wannan yana nuna maka kwanakin nan suna da saurin zuwa in sun zo kuma suna da saurin zirarewa gashi har mun yi ban kwana da watan Ramadan watan da yininsa kyakkyawan yini ne dararansa masu daɗi mala masu ƙamshi gashi har mun yi ban kwana da Ramadan abinda muka ajiye wanda Allah madaukakin sarki ya so mu mu ajiye na ayyuka mun riga mun ajiye a cikin wannan wata kyawawansu da miyagunsu lalle mu sani cewa ranakun nan yini da dare wasu irin wato wani irin banki ne wani irin asusu ne wata irin taska ce da take kiyaye ayyukanka take kiyaye ayyukana yau da gobe dare da wuni wa'annan wasu akwatina ne wasu bankuna ne da ke taskace kuma ke ajiye wato ayyukan bayi a cikinsu kuma za a kirawo bayi ranar tashin alkiyama yau tajidu kullu nafsin ma'amilan min khairin muhbara rana ce da kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata na alkhairi gashi an halarto da shi wa ma'amilan min su'in da kuma abin da ta aikata na mummunan aiki mala'iku ba su rage ko ɗaya ba ba su manta ba yana nan an rubuce kuma za a ƙaddamar da shi gaban mai wannan aikin a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki a cikin hadisul ƙudusi yana cewa ya ku bayina inna ma hi a amalukum wa'innan fa su ne ayyukan naku jiya ta wuce mun shiga yau yau ta wuce an shiga gobe abinda ka aikata jiya da shekaran jiya yau gobe da jibi ana nan ana lissafin su Allah ta'ala ce usiha lakum kai ka ma manta a lokaci kaza kayi kaza ko na alkhairi ko akasin haka Allah ta'ala baya mantuwa yana nan a lissafe yana nan a kididdige dan haka kuma uwafikum iyaha sannan zan cika muku hisabun ku na aikin nan da kuka aikata a wannan ranaku darare da suke wucewa da yini wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah wanda ya samu kishiyar alkhairi Allah ta'ala ce kada ya zargi kowa sai kansa wannan hadisin imam muslim ne ya ruwaito shi ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa ramadan kasuwa ce wata kasuwa ce ta baje koli baje kolin gafara baje kolin rahama baje kolin albarka baje kolin ayyukan alkhairi baje kolin karbar ayyuka karbar addu'o'i yan tabayi fama wannan kasuwa ta tsaya ta ci sun manfadda yanzu ta tarwatse an ci kasuwar ramadan ta tsaya kuma wannan kasuwa yanzu a jiya an riga an tashi daga wannan kasuwa faman kana wato yake cewa rabiha fihi man rabiha akwai wa'inda alhamdulillah wannan kasuwa su ma sun halarce ta kuma sun ci wannan kasuwa kuma sun ci riba Allah ya sa muna cikin su wa khasira fihi man khasira wa'inda suka tafka hasara a cikin wannan kasuwa ba su ci riba ba su kuma suna nan sun yi hasara Allah ya sa ba ma cikin su duk wanda ya kasance yayi abun a zo a gani yayi abun kwarai abun kirki a wannan kasuwa falyahmadillah ya gode wa Allah ya kuma roki Allah ya karba masa domin Allah madaukakin sarki baya tozartar da ladan duk wanda yake kyawun aiki ya ku ƴan uwa duk wanda ya san bai yi abun a zo a gani ba a cikin wannan kasuwa to yayi maza maza ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala uzuri ana karbar sa kafin a mutu in dai da sauran numfashi to idan mutum ya gabatar da uzuri na sakacinsa jiya amma ga yau ya gyara sakacinsa ya tuba daga abin da ya aikata na ba daidai ba jiya to maqbul uzurin nasa zai zama karbabbe wallahu yuhibbu ta'ibin Allah dama yana son masu tuba Allah ka samu a cikin su magabata na kwarai Allah ya ji kansu da rahama sun kasance duk lokacin da aka ce Ramadan yana neman karewa wani irin takaici wani irin bakin ciki wani irin wata irin damuwa ce take zuwa ta baibaye su in ka ga lisan lisanul hal din su ma'ana ka kalli yanayin su zai fassara maka cewa gashi dai sun yi qiyamul layl gashi sun ciyar gashi sun yi karatun alqur'ani gashi sun yi ayyuka na alkhairi masu tarin yawa amma ka kalli yanayin su za ka gansu a tsorace suke za ka gansu a firgice suke saboda tsoron me karfa ya zamanto sallan nan karatun alkur'anin nan ciyarwan nan ayyukan alkhairin nan ko an mai musu da shi ko Allah bai karba ba wannan shine babban tashin hankalin su shin an karba ko ba karba ba wannan tambayar ni ma ina nan da ita kai ma kana nan da ita kuma babu mai amsar an karba ko ba a karba ba to Allah shine ya sani sai dai abinda malamai suke faɗa cewa daga cikin alamu da za ka ɗan tara ɗan sa rai cewa watakila Allah ya taimake ka aikinka da kai cikin Ramadan ya karɓu shine a ga darussan da ka ɗauko cikin Ramadan baka watsar da su ba duk da cewa Ramadan shi ɗin na daban ne lokutansa na musamman ne da wahala ka iya yi ci gaba da irin abubuwan da ka dinga yi a cikin Ramadan amma dai asar tasiri da irin ilimi da tarbiyya ruhiya da taƙawa da ja da baya da miyagun ayyuka da kai to a ga cewa aƙalla wannan darussan sun biyo ka bayan Ramadan to alama ce da za ka ɗan dinga ɗan sa ran cewa insha Allahu kana kyautatawa Allah zato ya karɓa amma duk wanda dama jira yake a sallah ce daga yau zai koma gidan jiya sallar asuba dama baya daga cikin regular customer kawai accident aka samu Ramadan ya shigo ya shiga cikin tawagar masallata yanzu ya riga ya koma gidansa na jiya ayyukan tir da Allah waje da ya daina yi saboda Ramadan yanzu ya dora daga yau to wannan shi kuma ana ji masa tsoron azuminsa ana jin tsoron tsayuwar daren da dukkan ayyukan alkhairin da ya aikata Allah madaukakin sarki ya karbi ibadunmu Allah madaukakin sarki yana siffanta siffofin bayan Allah na kwarai yace su ne waɗanda yi utauna ma'atau suna bayar da abin da aka ba su na dukiya suna ba da abin da aka umarce su na salloli na zakka na sadakoki dukkan abin da aka ce a yi suna yi amma wa qulubuhum wajila amma zukatansu a tsorace suke a firgice suke na ba su da amsa an karba ko ba a karba ba annahum ila rabbihim raji'un Allah ta'ala ce ulaika yusari'una fil khairat waɗannan sune waɗanda za ka gansu ko da yaushe cikin tsere suke wajen yin ayyukan alkhairi wa hum laha sabiqun in kana so ka ga musabaka ta gaskiya to sune waɗanda suke musabaka da rigirge wajen yin aikin alkhairi ko da bayan Ramadan ya wuce ba ja da baya abinda aka saba yi za a ci gaba da kwaikwayawa da kamanta makamancin irinsa ya ku ’yan uwa bayan Allah. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, waɗannan da suka ce, Ubangijinmu, abin bautarmu shi ne Allah, sannan suka tsaya a kan yin biyayya gare shi, ta tanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku za su sauka gare su lokacin karɓar rawukansu, Allah ta kafu wala ta hazanu. kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wa abshiru albishirunku bil jannati allati kuntum tu'adun da aljannan nan da ta kasance ana yi muku alkawarinta Allah ta'ala ya sa muna cikin su haka halin musulmi yake kasancewa ya ku yan uwa yana ci gaba ne yana kokarin bibiyar abubuwan da yake yi na alkhairi baya waiwaye irin waiwayen dila lokacin da Ramadan ya ƙare za ka ga wasu mutane bayan Allah sun tsayu a kan ci gaba da yi wa Allah biyayya, sun ci gaba da yin manya-manyan ayyukan ɗa'a, sun dimanci hakan wannan hali ne, wannan ɗabi'a ce ta muminai Allah ya sa muna cikinsu. Mumini ba shi da wani lokaci ko wani zamani na bauta wa Allah da kuma wani lokaci da kawai shi kuma wani lokaci ne nasa ba na bautar Allah ba. Ba za ka samu mumini yana bautar Allah in an jima kuma yana wani abu da ke warware bautarsa ba. ba za ka same shi wani lokaci yana cikin nishadi na bautar Allah wani lokaci kuma ka ganshi yana kauracewa bautar Allah ba Allah madaukakin sarki yace kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah yace ka ce da su sallata wa nusuki da ibadata ko yankana wa mahayaya da rayuwata gabaki ɗaya shigata da fitata harkokina na cikin gida da na waje wa mamaci da komawa ta zuwa ga Allah lillahi dun na Allah ne rabbil alamin da haka shi rayuwar mumini gaba ɗaya ta Allah ce Al-Hasan al-Basri Allah ya ji kansa da rahama yana cewa inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan Allah ta'ala bai sanya wa mumini wato bai sanya wa aikin mumini wani lokaci ba a ce a lokaci kaza mumini yayi aikin alkhairi lokaci kaza kuma ya bar aikin alkhairi ba sai yayi ba a'a ajalin da Allah ya sanya wa mumini na dakatawar ayyukan alkhairin sai ita ce mutuwa sai ya karanta wa abudu rabbaka hatta ya ce kal yaqin Allah ta'ala ce ka bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka da haka babu lokacin ja da baya ko saurarawa ko daga kafa daga bautawa Allah madaukakin sarki ya ku yan uwa bayin Allah idan watan Ramadan ya kare idan lokuta na amsa addu'o'i sun tafi idan lokacin kiyamun laili kana jin kamar shi ma ta tafi to ai a gabanmu akwai kuma wasu lokuta da wasu zamaninnuka na ibada a cikin yini da dare akwai salloli guda biyar da muke yi hamsu salawat akwai sallolinmu guda biyar wanda dama wannan ko da ramadan ko ba ramadan muna nan muna yin su kamar yadda Allah ya umarni a yi su kuma a cikin jam'i shin dan uwa ko kana kiyaye ka fara kiyayewa dan wani daga yau kila sallar asuba ma bai samu ba domin dama yanzu ne in kaje zaka gano haƙiƙanin regular customer na masallatai adadin da ka saba gani sahu biyu sahu uku nan to za ga an koma wanda da za ga masallaci yakan cika har waje har ainihin wato waje to yanzu za ga cewa suwaye waɗanda ainihin muminai na ƙwarar waɗanda za su tsaya su ci gaba da kiyaye sallolin nan na farilla a cikin jami'i Allah maɗaukakin sarki ya ce hafizu ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin Allah ta'ala ce ku kiyaye salloli sallolin na farilla ku kula da su ku kiyaye su kada ku yi wasa da su musamman ma sallar la'asar ku tsaya a gaban Allah madaukakin sarki kuna masu kaskantar da kai lokacin da kuke sallah sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ya ji kansa da rahama yace babu wani rabo a cikin musulunci ga wanda ya bar sallah la habbatul islam liman taraka salah sai na umar ce ai babu wani sauran rabo da mutum yake da shi a musulunci ya bar sallah Allah ka samu daga cikin masu kiyaye salloli bayan Ramadan idan watan Ramadan ya wato kiyamu Ramadan kana ganin ta riga ta wuce to alhamdulillah kiyam lokacin salloli na dare su kuma suna nan akwai sallar wutiri tana nan akwai qiyamul laili ta yau da kullum ba ta ita ramadan din ba da kake ganin ramadan ya wuce barkar dakata ko kuma shikenan qiyamul laili a'a akwai sallar wutiri akwai kuma qiyamul lail ta yau da kullum idan ramadan azumin sa ya wuce dan uwa alhamdulillah azumi bai wuce ba a gaban mu akwai azumin muka masu ɗimbin lada masu alkhairi wa'inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mu akan mu dinga yin su kamar siyamu ayyamul bid ranar sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata cikin watannin musulunci kowane wata in aka ce ya kai sha uku ka azumci sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bid wannan azumin shi yana da in ramadan ya wuce ga wannan azumin idan ramadan ya wuce akwai azumin litinin da alhamis wannan duk suna daga cikin azumukan da mutum zai ci gaba da wato zai ci gaba da yin su bayan Ramadan daga cikin irin mutaba'a da wato bin Ramadan da kyautatawa yana daga cikin ihsani da zaka yi wa Ramadan ɗinka yanzu ka gama azumin watan Ramadan to ihsani wa Ramadan ɗinka shine bayan Ramadan ɗin nan kuma ka azumci sit min Shawwal ka azumci azumin muka kwara shida cikin watan Shawwal ko ka yi su a jumulce ko ka yi su daban-daban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan azumtar waɗannan wato waɗannan wato azummuka guda shida a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito hadisin sahabi Abu Ayyub al-Ansari Allah ya ji kansa da rahama manzon Allah yake cewa man sama Ramadan duk wanda ya azumci watan Ramadan wa atba'ahu sittan min Shawwal ya bi bayansa da azumi kwaya shida cikin watan Shawwal kana kasiyamid dahri kulli to ladansa a wajen Allah kamar ya azumci kwanakin shekara duka bai tsaya ba. Ladan da za ka samu in kai waɗannan azummuka guda shida ko a tattare ko daban-daban a dai cikin watan shawwal ɗin in ka azumce su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladanka shine kamar wanda ya yi kwana ɗari uku da sittin kwanakin shekara yana azumi bai sha ba wannan shine ladan da za a rubuta wanda ya azumce waɗannan azummuka Allah ta'ala ya ba mu ikon azumtar su. Allah maɗaukakin sarki ka karɓi sallolinmu, Allah ka karɓi azuminmu, Allah ka karɓi ƙiyamun laili ɗinmu, Allah ka karɓi karatuttukanmu na Alƙur'ani, Allah ka karɓi ciyarwanmu, addu'o'in da muka yi Allah ka amsa mana, Allah ka sa ba ma daga cikin wanda muka sha kishirwar banza da yunwar banza, Allah maɗaukakin sarki ka sa muna daga cikin wanda muka dace da daren lailatul qadr alkhairan da ka saukar a wannan wata Allah maɗaukakin sarki ka sa muna daga cikin waɗanda muka rabauta, Allah ka sa mu cikin bayin da aka ‘yanta a cikin wannan wata, Allah kuma ka ba mu tsawon rai da lafiya da imani da za mu ci gaba da azumtar wannan ibada ta Ramadan a shekaru masu zuwa. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا